العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم يا ونادى من ينبغي wanda suka fito mana daga yobe daga gaidan da kuma wuraren da suke kusa da wurin kamun komai mana yi muku ta'aziyan abubuwan da suka faru a yobe da borno da adama da duk inda abin ya faru allah ji kan waɗanda suka rasu wanda suka rasa dukiyarsu allah mayar masu fiye da abin da suka rasa wanda suka rasa lafiyarsu allah ba su lafiya duk musibar da ta auku a duniya Allah ya ce amma asabakum min musibatin illa bi iznillah duk abin da ya faru ya same ku da wani musiba ba zai same ku sai da izinin Allah da yardan Allah banansa a musiba tana faruwa akan bayin Allah ta hanya biyu ta hanyar kasabinsu ta hanyar ƙaddaran Allah wa duk ƙaddaran Allah ɗin ne ma a saba kuma musibatin ma a saba musibatin illa bi iznillah wa man yumin billahi yahdi qalba ma a saba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha duk musiba da Allah yake kaddarawa tana zuwa ne saboda bayan Allah in suka sabi Allah sai Allah saka musu da sabonsu ya rerage ma kamar iso kansu ba zai iso kamar yadda suka rikito shi ba Allah ya kan rage mana an waye gari a ƙasar nan ba a kiran mutum malami wanda ya shahara sai wanda iya zagin waliyai wanda iya kafirta musulmi to wannan shine malamin da ya kamata a goyi bayansa yawa mutane wa'azi ya raba su da gurbataccen wai addini wai zagin waliyai da kafirta musulmi shine addini mai kyau amma wanda ba haka ba wai addini ya gurbace to irin waɗannan abubuwa su suka jawo mana wannan bala'i musamman boko haramun boko haramun ne da 'yan izala ne masu wa'azi da zage-zage ba su da makami to daga baya allah da ikonsa sai bala'in ya girma suka ɗauki makami inda suka fara ɗaukan makami kuwa akwai masallacin da aka gina a damaturu babban masallaci na dukkan musulmin duniya ne ba ba na damaturu kaɗai ba mu an kai wa mun je lokacin da ake aikin masallacin na je da wani minista ana kiransa kaloma ali to bayan an gama masallacin an gayyace mu budewa ta gayyace mu budewa ni dai ba samu dama zuwa ba amma shiru ibrahim sale ya samu dama to bayan an gama komai da komai an so masalla a masallacin sai aka samu waɗansu mutane guda takwas sai suka ce duk abin da izala ba ta yarda da shi ba ba su yarda a yi musu a wannan masallacin ba izala kuwa ba ta yarda da waliyai ba ba ta yarda da ɗariƙun waliyai ba kenan ba a yin waziwa ba a yin zikirin jima duk abin da ya shafi harkan waliyai ba za a yi ba a wannan masallacin sai kuma suka tsananta to muna bin su a hankali a hankali domin a cikin jihohin najeriya ba wata jiha makimanciya wanda kimanta kamar yobe ne amma take ɗauke da manyan malamai na ƙur'ani na tijjaniya babu kamar yobe to in aka yi haka wato an dannewa malaman nan haƙƙinsu kenan wanda sun kai wajen tamanin a cikin ɗarin mazauna yobe ɗin to sai muka yi ta bi a hankali a hankali don kar abun ya ci gaba har muka samu sa'a wata rana suka ce to sun yarda juma'a mai zuwa aje a yi zikirin juma'a muka ga ci jama'a da aka je ba sai waɗannan 'yan mutane guda takwas suka je suka tsoratar da polis ba suka ce gashi ana za a kawo yaƙi a masallaci maza maza a yi taimako za a kawo yaƙi a masallaci to shi ko polis in kace maza ga tashin hankali a aiki ya samu maza maza sai suka taso da bindigogi da hular kwano suka zo ka kewaye masallacin suka ɗaure shi ma da sasari shi masallacin suka tsaya suna ba da tsoro a wanda bai zo da kuma ba sai carbi bai niyanta da hankali ba ya zo ya tadda mai makami da hular kwano mai zai iya yi babu to da aka ji tsoro kaje ba wanda wato duk wanda iso nan za su harbe shi kenan sai sarkin damaturu ya ce jama'a ku koma kofar gidana ku yi zikiri ku bar musu masallacin aka bar masallacin aka koma kofar gidan sarkin damaturu to da haka aka ci gaba da ba da tsoro wa dukkan mutumin da yake ɗan ɗariƙa ne wanda yana so ko ya zikiri ko ya yi wazifa masallacin ba dama to shi kenan da aka yi haka sai Allah Ubangiji ya dube su ya ce bayina za su shiga gidana su yi min zikiri kuka ba su tsoro da kisa za ku kashe su ko? to bari in turo muku waɗansu bayin wanda su ba wai tsoro za su ba ku ba kashewar za su yi shi ganin daga nan aka so ka cewa sai ka ji sai ka ji don mabarwari na cewa
أربع أصناف في كل أمة هو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت shi kenan wala kad ba asna bi kulli ummatin rasula nan ubudullah wai taribu tabut shi kenan sai kai ta kirari sai aka so yin aiki amfani da makami a nan yobin aka fara yi kamun aibin ya zarce ya kai barno har ya kai a adamawa to da aka yi rashin sa'a akwai wanda ya gina masallaci musamman don izala sunansa indimi a barno a nan su jafar suke karantar da izalarsu a nan dukkan suke yin karatu da karantar da izalarsu to sai babun ya karfi cewa boko haramun siyasa kafirci to sai shugaban harkar shine jafar adam sai ya kira almajirinsa muhammad yusuf ya ce magana guda biyun nan ka janye mana ita a cikin tafiyarmu mu cewa boko haramun ne ka janye wannan wato a janye a cikin izala cewa siyasa kafirci ne a janye wannan boko ba haramun ba ne tunda annabi ya tura an je an yi boko tun wancan zamani ku har kawo zamani yanzu ba a samun malamai suna ce boko haramun bai kamata mutane ce boko haramun ba kuma siyasa ba kafirci ba ne a'a siyasa wani abu ne na haɗa kan jama'a idan tana hannun musulmi zai amfani da ƙarfinsa ya rinjayar da soyayyar musulunci akan waninsa in ta ƙarfi a hannun wanda ba musulmi ba zai dabaru ya rinjayar da sha'aninsa akan musulunci amma siyasa kanta ba kafirci ba ce tana hannun dai wanda yake yin ta in wanda yake yin ta musulmi ne ya fi son musulmi musulunci ya ƙarfi a cikinta wanda yake yin ta in ba musulmi ba ne ya fi son abin da ba musulunci bai karfi a cikinta ya masa wazi ya masa ce shi ba zai iya canjawa ba to sai manyan mutanen najeriya waɗanda ba musulmi suka ji daɗin wannan tunani akwai su a najeriya manya-manyan mutane ne waɗanda ba musulmi ba abinda suke ƙiƙa musulunci sai suka ji daɗi shin kam an ce najeriya kada musulmi ya yi siyasa kar ya yi boko ƙasa ta koma hannun wa ta koma hannun wanda ba musulmi ba musulmi bai yi siyasa ba bai karanta boko ba balle ya yi tunanin siyasa bai yi siyasa ba balle ya yi tunanin mulki to ƙasa ta koma hannun wa kenan hannun wanda ba musulmi ba suka ji daɗin wannan irin tunani ya kamata wannan tunani ya watsu ya yaɗu a cikin musulmi su gane boko haramun ne siyasa kafirci ne suka yi ta bashi jif jif suka yi ta bashi a daloli nan da nan sai ya bunƙasa shi kenan sai sabon jini suka tayi sai ya yi jihadi a yi jihadi boko haramun siyasa kafirci duk ƙasa nan da nan ƙasa ta rikice ƙasa abin akwai kuɗi a ciki akwai motoci a ciki akwai samari a ciki da sauri zai yaɗu to shi ne ya ja har ya kai ga inda muke nan ya zama akwai hannayen mutane a cikin harkar waɗanda su ba musulmi ba abinda suke so kenan a yi haka ɗin shi musulunci babban abin da ake yi da shi ƙur'ani da ƙur'ani ake musulunci ina ne wurin ƙur'ani a najeriya barno in kace barno ka faɗi dukkan yobe kenan to bari a fara daga can halakar da masu tunanin karatun ƙur'ani sannan a koro a biyo gombe bauchi a kai kano inda ake karatun ilimi da an kai sokoto an gama kenan kasa bukatan waɗanda ba musulmi ba ta biya to wannan shine ya kawo mana wannan abubuwa muka yi ta tuba wa Allah muka yi ta istighfari Allah da ikonsa ya so mu karban addu'an mu da kukan mu yanzu dai wannan gwamnatin da ta zo an so mu samun zaman lafiya alhamdulillah muna roƙon Allah wannan zaman lafiya Allah ya sa ya dore albarka na sallallahu alaihi wasallam za mu nana ta cewa wanda suka rasu a ciki Allah ya ji kansu wanda kuma suka rasa dukiyoyinsu Allah mayar musu wanda suka rasa lafiya Allah ba su lafiya Allah ya yi mana bala'i kowane iri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya musamman mutanen gaida gaida waɗanda suka zo mana yau ɗin nan wato akwai wata makaranta a gaidam wanda irinta da wuya a najeriya makaranta ce inda ake karantar da ƙur'ani ake karantar da ilimin addini musamman ilimin ilimin gado ilimin fara'ili nan ne aka taru gabaki da aka yi rashin sa'a sai aka samu wani shirri a wurin wasu masharanta sai suka zuga masu ƙarfi masu makami suka je makarantar gaba ɗaya aka kama mutum ɗari da kusan talatin malaman ƙur'ani mahaddata a cikinsu an ce sun fi tamanin aka tsare mutanen nan su kansu ba san inda aka yi su don an rufe ido su ne da kyalle ba laifin tsaye ba na zaune muka yi ta fama muka yi ta fama da gwamnati duk mutumin da ya isa ya faɗa mun faɗa masa amma duk da haka sai da mutanen nan suka zauna wata biyu da kwana takwas suna cikin wannan bala'i ba abin da suka yi wa ƙur'ani fa jama'a ƙur'ani fa jama'a wa'annan mutanen da wani wata jami'a aka kama aka tuhume ta da wani laifi aka kama mutum kamar 100 da kusan 20 sai aka bincika aka ce cikin mutum 120 din nan 130 fa kusan 130 nan cikinsu akwai farfeso ya kai guda kaza akwai doctors sun kai guda kaza lissafin mu dai tsakanin farfesos da doctors akwai mutum fiye da 80 wallahi ba za su yi kwana goma ba wane mutum tuni tuni sai a kwanto su amma da ke ƙur'ani ne su mutane dama makiya ƙur'ani sun fi yawa a cikinsu to sai suka yi rintsaido suka yi ta wahal da mutanenmu muka yi ta yi muka yi ta yi kai sai da abin ya kama mana a wuya a cikin maulidi muka ci yanzu ka haƙurinmu ya ƙare wallahi in mutumin nan bai sa mutuminsa ya kunce mana mutanenmu ba wallahi abun ba kyau hakurin mu ya kare to Allah ya taimake mu aka sako mana su mun gode wa Allah Allah ya kara mana rufin asiri duk wanda suka taimaka aka sako su su ma Allah ya taimake su Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu kasar mu wanda yake tafe da su akwai khalifan Sheikh Bello Sheikh Ainoma da Sheikh Bello sune shehunan dariƙa a wannan gurin a gaidam din da kuma shi sheikh bello ina tsammanin bayan an yi gudun hijira zuwa difa ko a difa ne ya rishe lafiya ko na a can difa ne na shi ne kasar difan kenan a mai ne na ya rishe lafiya na bayan ya rasu Allah masa gafara fatiha mara ɗaya salatul fatiha goma kulo goma fiye fatiha ɗaya salatul fatiha goma kulo wallahu sha ɗaya
barka ne musulman na almajirai da yaya da masoya barka ne musulman alaihi wasallam to akwai khalifarsa mala adamu shine ya nemi yarinya a nan gidan aka bashi har aka ɗaura aure don sun zo ɗaukan yarinyar ne yarinyar jika ta ce kuma jikar modibbo jela ne saboda haka in sun ga kala ya zama daban-daban kar su yi mamaki kalolin namu haka suke kalan modibbo jela ne kaman baki-baki haka kalan mu kaman jaji-jaji haka don an ga bambanci ba damuwa manufa shi ne wani abu komai abin da ake nufi da shi shi ne wani abu ba abin ba launi ba da kwandon tsada da kwandon daddawa in an kai su kasuwa wannan ne zai fi tsada kwandon tsada da kwandon daddawa an kai su kasuwa wannan ne zai fi tsada shi zai fi zai fi tsada ko tsada ce za ta fi tsada to balle fa tsada ta fi tsada tsada ko balle fa an ce ga dai kala mai kyau kuma in kasa a baki za ka ji zaƙi kwayar daddawa ko in kasa a baki da ganinta ba da bakin gani in kasa a baki kuma babu wani abu to saboda haka komai abin nufi shine wani abu to alhamdulillah mun gode wa ita yarinyar alhamdulillah ta haddace alkur'ani kamar yadda ubanta ya haddace alkur'ani uban uwarta ya haddace alkur'ani dahiru kenan kamar yadda uban dahiru ma haddace alkur'ani alhaji usman kenan alhamdulillah mun gode wa Allah muna fata yadda suka zace mu kyakkyawan zato Allah tabbatar musu kyakkyawan zaton su wanda suka zata wanda suka zata tare da mu albarka na sallallahu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya wannan auren Allah ya sa masa albarka albarka shehu tijjani radiyallahu anhu da karamarsa albarka shehu ibrahim da faidarsa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa albarka alqur'ani da ayoyinsa muna muku maraba muna muku maraba muna jin dadin zuwanku ba mu da abin da za mu ce akan murna da muke yi sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah shi ne kowane alheri Allah ya yi an ce alhamdulillah an yi wa Allah yadda Allah yake so la ba mu lafiya da zaman lafiya mun ji daɗin zuwanku fatiha salatu fatiha Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka cikin auren ya kana abu da ya sallallahu alaihi wasallam subhanallahi alhamdulillah barakallahu allah barki ɗin on allah waɗana on barko on allah waddiri on jam allah hoora on jam tawton wuro jam barkani sallah sallah bismillah asr hena zawro ala barka waso ala barka sakko asr hena zawro ala barka waso ala barka sakko alhamdulillah machallah yomi sallah ko
kira sallah